ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha tara ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina afuwan shekara ta 1445 ko ba da 43 ba wanda kuma shi ne dace da hudu ga watan tara shekara ta 2023 shekarar miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin darasin littafin mai albarka littafin kaba'ir wallafar a babban malami a sheik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen alkabira al'ashira shi ne kabira ta goma wacce take bayani game da zina yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan alkabiratul hadiya ashara ita ce kabira ta goma sha uku wacce za ta yi bayani ta tattauna akan alliwatu shi ne alliwatu a'adana Allah wa ajarana min alliwati Allah mana tsari da wannan muguwar ta'ada مالتي قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى يا بام لاباري أتكل التافن سمبواي قصة قوم لوط قصر متنا النبي لوط عليه السلام في غير موضع أقراري داما باغوري ديبا كوي min zalika qaulullahi ta'ala daga cikin guraren da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kissar mutanen annabi lut akwai faɗin sa subhanahu wata'ala falamma jaa amruna Allah madaukakin sarki ce yayin da al'amarinmu ya zo ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya samanta ya koma ƙasa maka juya ta upside down kenan ita mai kenan ita garin ko kuma ƙasar da su mutane annabi lutu suke kai Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku suka ɗaga ta sama suka juya ta wa amtarna alaiha hijaratan Allah subhanahu wata'ala ce sannan muka yi musu ruwa na duwar watsu min sijilin ba duwatsu ordinary duwatsu ba a'a min sijilin duwatsun da suke na wutar jahannama narkaku ko kuma dafaffun duwatsun da aka dafa su da wuta suka dafu suka cure kamar yadda kaga irin tukunya tukunyar ƙasa haka kaga ai dafaffiyar ƙasa ce ko to irin wannan duwatsun Allah maɗaukakin sarki kuma bayan an ɗaga su an sako su kuma aka biyo su da wannan duwatsun na wuta Allah ce mambudin duwatsu ne wasu na bin wasu mala ce ai min tinin an jefe su ne da wasu irin tabo wani irin tabo tubiqa wanda aka dafa shi hatta tsara kal'ajuri har sai da zamto kamar irin bangori wanda ake yin a tukunya da shi shine al'ajuri irin jar ƙasa da faffiya haka منضود أي يتلو بعضه بعضا abin da ake nufi da mambud shine sashin su yana bin sashi ma'ana wannan duwatsun idan wannan ya taho sai wannan biyo bayansa sai wannan haka aka rinka musu ruwan duwatsu duk sai da suka halaka gaba daya Allah subhanahu wata'ala ce musawwamatan ay mu'allimatan bi alamatin tu'rafu biha annaha laysat min hijarati ahli dunya abinda ake nufi da musawwamatan a bar sanyawa alama shine malai ce muallimatan wacce take sanarwa bi alamatin da wata alama tu'rafu biha wanda za a gane ta hanyar wannan alamar annaha laysat min hijarati ahli duniya cewa waɗannan fa duwatsu da Allah madaukakin sarki ya jefo ko ya sa aka jefa mutanen annabi lutu da su ba irin duwatsun duniya bane ba irin duwatsun da ka saba gani bane ba irin duwatsun da ake ta'ammali yau da kullun da yau da kullun da su bane duwatsu ne na cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ya ce inda rabbika ma'ana daga wajen ubangijinka Allah subhanahu wata'ala ai fi khaza inihi allati la yutasarrafu fi shay'in minha illa bi ibnihi daga cikin taskarsa subhanahu wata'ala irin taskar da babu wanda isa ya tasarrufi ya juya ta yayi wani abu da ita sai da izininsa subhanahu wata'ala Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id lallai hiya ita wannan azabar da aka yi mutanen annabi lutu alaihi salam min adh-dhalimin bi ba'id bata kasance manisanciya ba ga dukkanin wasu azzaluman da za su ƙara aiki irin nasu ma'ana wannan azabar da Allah madaukakin sarki yayi wa mutanen annabi lutu alaihi salam kada wasu azzaluman da za su zo a baya su dauka cewa ai an riga an yi ne ta wuce a'a Allah ya ce laysat min adh-dhalimin bi ba'id bata kasance manisanciya bace ga dukkan wani azzalimi wanda zai irin wannan aiki dan uwa mutanen annabi lutu alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya saukan musu da wannan narko ne na azaba saboda abubuwan da suka kasance suna aikatawa annabi lutu alaihi salam Allah ya turo shi zuwa ga mutane sadum bisin sadum gari ne da yake a jordan urdun yana a jordan daidai inda ake ce masa albaharul mayyit dead sea kenan to a wannan anan anan Allah madaukakin sarki ya aje mutanen annabi Lut ya kasance kamar waje mahada ce inda idan matafiya sun taho sukan danya da zango a wajen to garin sa anan yake shi sa da Allah madaukakin sarki yake bawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi labarin annabi Lut alaihi salam da shi da mutanansa mutanen Makka da suka kafirce masa suka kin imani da shi sai ce wa bil laili afala ta'qiluna wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil laili afala ta'qiluna Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim ai ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbanka da sauran wanda ba su yi imani ma da kai ba kuna wucewa ta garin su mutanen annabi lutu alaihi salam da daddare da safe lokacin tafiya ku da lokacin dawar ku ma'ana garin hanya ce ta annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi da sabansa da sauran mutane ba wani gari, gari ne dake can nesa ba mafi girman aikin da suke yi wanda Allah madaukakin sarki aika musu annabi a kansa shine shirka ina fata an fahimta yan uwa dan shirka shine babban dalilin da yasa Allah subhanahu wataala yake aiko wa kowanne al'umma mai annabi domin ya ja hankalinsu ya gargade su daina wannan aikin to amma kalli girman wannan aiki nasu na luwatsu sai ya danna shirka shi sa da an ambaci mutanen annabi lutsu alaihi salam me zaka fara kawa aikin da suke yi ba haka bane amma kuma mafi abin da yasa Allah subhanahu wataala ya turo musu da manzo shine me shirkar da suke yi Allah ce kazzabat qaumu lutin al mursalina iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaquna inni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa ati'una kaga duk wannan kira yake musu zuwa ga me zuwa ga tauhidi duk kira ne zuwa ga su daina bautar abin da suke yi su bautata wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai to amma sai kira zuwa ga tauhidin ya buya wannan mummunan aikin nasu sai ya bayyana sai mutane suka dauka kamar ma an tura annabi lutsu alaihi salam ne din ya kira su daina wannan mummunan aikin nasu mafi girman ayyukan da suke manya-manya guda hudu ne na farko akwai shirka ga Allah subhanahu wata'ala na biyu akwai wannan mummunan aikin nasa namiji ne mu namiji na uku akwai fashi da makami akwai fashi da makami ɗaya daga cikin manyan ayyukan su ne suna ɗaya daga cikin al'ummar da suka haifar suka asasa fashi da makami Allah madaukakin sarki ce a innakum lata'atuna rijala wa taqta'una as-sabila wa taqta'una as-sabila kuna zakkewa mazaje kuma kuna me kuna yanke hanya kuna tare hanya ku fashi da makami ku kwace ku kwace mutane abubuwa sannan abu na hudu shine wa ta'tuna fi nadikumul munkar idan suka zauna a majalisansu na hutawa ko na hira ko na tattaunawa ko majalisansu da suke iya shegen su anan babu abin da suke sai munkari da saban Allah madaukakin sarki abubuwa kala kala haka Allah madaukakin sarki ya kawo abin a dunkule ce munkar abin da yake dan mara kyau suna yi wasu malamai sun yi ta kokari su kawo wasu abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da suke aikatawa to sai dai akwai asar da hadisai da suka zo akai sai dai basu inganta ba wanda zamu zo mu karanta su a gaba insha Allah ta'ala dan uwa mutanen annabi lut alaihi salam Allah madaukakin sarki ya cira annabi lut ne daga cikin mutanen annabi ibrahim ɗaya daga cikin mabiyan annabi ibrahim alaihi salam shine akwai annabi lut wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka fara yin imani da shi Allah ya ce fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi ɗaya daga cikin wanda suka yi imani da annabi ibrahim akwai annabi lutu alaihi salam sai Allah ya zaɓe shi a cikin mutanen annabi ibrahim sai ya ba shi annabta da manzanci sai ya tura shi zuwa ga mutanen sadum saboda haka annabi lutu ya je ya kiraye su su daina bautar gumaka su daina wannan mummunan aikin da suke yi duk wata hanya da annabi lutu zai domin ya kiraye su ya kiraye su amma sun bijire sun kiyarda mutane ne da suka fara assasa alfashar da a duniya ba a taɓa yin irinta ba shi ne namiji ne namiji kafin su ba a taɓa samun wasu mutane da namiji yake namiji a cikinsu ba babu su ne suka fara yi walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina Allah ya ce kun zakke wa alfashar da ba a samu wasu al'umma ko wasu wani wasu mutane suka rigaye ku irinta ba su suka fara yinta wace alfasha ce inna kuma lata'atunar rijala shahwatan min dunin nisa kuna zakke wa mazaje a matsayin sha'awa ku bar mata yi annabi lutsi ya yi iya abin da zai yi na kira don sai daina sinki sun bijire masa saboda babban matsalar da annabi lutsu alaihi salam ya samu shine matarsa ta aure tana tana tana tare da mutanensa matarsa ta aure tana tare da mutanensa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce idan annabi lutsu alaihi salam yayi baki ita take zuwa ta sanar da mutanensa cewa ta wata hanya daga cikin hanyoyinta cewa gafa baki sun zo ku zo an samu nama aikinta kenan shi sa ai can ƙarshen suratul nuh alaihi salam da Allah maɗaukin sarki ya tashi ba mu labarin annabawan da suka yi da suka samu wanda suka bajire musu daga cikin iyalinsu sai kawo misalin annabi lutu da annabi nuhu wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kanata tahta abdain min ibadina salihaini amma fakhanatahuma sun kasance karkashin bayan Allah matar annabi nuhu alaihi salam ta bi mutanenta ta kafircewa annabin Allah mijinta kenan mata annabi lutu alaihi salam ta bi mutanenta ta kafircewa annabin Allah shine annabi lutu alaihi salam to kun ga ɗaya daga cikin matsalar da annabi lutu ya samu kenan matarsa ba ta tare da shi saboda haka duk mutanensa sun juya masa baya sun ki amincewa da shi annabi lutu har magiya ya rinƙa musu yana musu tallan sauran matayen da suke cikin al'ummarsa ha'ula'i banati in kuntum fa'ilina ya ce waɗannan mataye ne abinda yake nufi banati ‘ya'yana malamai suka ce ba wai ‘ya'yansa na cikinsa na haihuwa ba a'a ai duk annabi daga cikin annabawan Allah ‘ya'yaye mata na al'umma sai ‘ya'yansa ne haka ne ko kamar yadda za a samu wani dattija unguwa ya ce duk yaron da yake unguwa na ‘ya'yana ne to kaga min babu aula annabin Allah daga cikin annabawa saboda haka duk wanda yake al'umma karkashin al'umma a matsayin ɗansa yake to shi ke tallata musu cewa ha'ula ibanati waɗannan matayen da kuke gani ‘ya'yana ne ma'ana su suka fi cancanta ku neme su ku aure su aure wanda yake na sunna in kuntum fa'ile da in dole ne sai kun yi abin da sai kun yi abin da ba daidai ba sai kun gamsar da sha'awa ku to ga mata ku aure su da Allah madaukakin sarki ya litta muku amma sai su bijire sai su ce masa ai kai ka san abin da muke nufi malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuridu kai ka san mu ba mu da ba mu da wani haƙƙi game da ina ruwan mu da matanka ina ruwan mu da ƴaƴan ka mata haka suke gaya masa ba abin da ya shafe mu da mata wa innaka la ta'lamu ma nuridu kai ka san abin da muke nufi annabi lut alaihi salam har ta kai yana kukan zuci yana cewa law kana libikum quwwatin a law anna libikum quwwatin aw awi ila rukunin shadid yace ina ma ina da wani karfi da zan tunkare ku ni kadai in na hana ku wannan mugun aikin da kuke yi ko kuma in samu wasu tawaga jama'a ta mutane da za mu haɗu in tattara zuwa gare su mu zo mu yaƙe kuma hana ku wannan mummunan aikin annabi lut yake kukan zuci saboda mutanensa sun bijire masa shi shi kadai ne malamai suke cewa kaga wannan shine falala da darajar yawan mutanen da suke akan gaskiya kenan za su taga wani abin wajen hana abin da yake na barna akan a ce kai kadai ne yanzu ko a cikin gidanku ne ko a unguwarku ana wata barna kana so ka hana an kai kadai ne ya kake ji sai ta kai shi kawai abin yana damun ka an ka fito kai magana kai wancan magana ya zame ka kira wancan ya kwace kai wancan magana shi ma ya kubce sai ka rasa ya zakai ba haka bane amma ka kalli irin ungoyin da suke samun tallafi na wannan ya yadda zai zo a gyara da shi wancan ma da tubali ne na gyara wancan ma da wani makamashi ne da za a yi gyara da shi idan aka haɗiya kake gani sai a haɗa da abin da ake bukata ba haka bane to haka annabi lutu alaihi salam ya ce ina ma ina da wani karfin da zan iya tunkara ku da shi ni kadai au awi ila rukunin shadid ko kuma in tare zuwa ga wasu jama'a masu masu tsananin karfi wanda za mu tunkare ku da su to haka dai annabi lutu alaihi salam yayi kira yayi wa'azi yayi fadakarwa duk abin da zai dan su daina wannan mugun aikin nasu ba su daina ba sun ki sun ci gaba da yi har sai da Allah subhanahu wata'ala ya zartar da hukuncin halakar da su da ya tashi halakar da su subhanahu wata'ala sai ya aiko mala'iku a siga ta mutane samari kuma kyawawa so da lokacin da suka fara zuwa sai suka fara zuwa wajen annabi ibrahim alaihi salam domin an aiko su wajensa don su masa bushara zai samu ɗa matarsa da ta yi shekara kusan tamanin babu ɗa yanzu za ta haihu za ta haihu falamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to da ka sun fara biya ta wajen annabi Ibrahim alaihi salam suka yi masa bushara da cewa matarka za ta haifi ɗa sunan sama Ishaq sunan sama Ishaq sannan shi kansa zai haifi ɗa sunansa Yaqub ba haka Allah madaukakin sarki faɗa cikin suratul Hud wa mai wara Ishaqa Yaqub saboda haka matarsa tana ji bar ita ake magana ba amma sai abin mamaki ya kama ta ta ce qalat a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha inna hadha la shay'un ajib ta ce yanzu kamar ni yadda nake tsohuwar nan zan haihu ga mijina shi ma ya kai shekarun girma ta ce kai wannan abin mamaki ne shi ne sai mala'ikun suka ce mata ata'ajabina min amrillah yanzu kina mamaki game da lamarin Allah madaukakin sarki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait to lokacin da suke wannan tattaunawar falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut lokacin da firgici ya kauce wa annabi ibrahim me ya firgita shi shine lokacin da ya kawo musu abinci suka kici kun sai yana ganin baki sai je yanko dan maraki alaihi salatu wassalam eh baki kawai yana ganin baki bai san su ba kawai je yanka musu dan maraki kun ga inda ake saukar bako kenan ba ka bai zan kana cin kaji ka boye ka ce a boye a mai da su can eh sai aje a yanka musu dan barki aka je aka yanka musu dan barki gashashe aka kawo ana ajewa sai ga duk sun dauke hannunsu ba sa ci mala'iku suna cin abinci ne ba sa ci suka dauke hannunsu to shine sai ya dan tsorata to bayan sun gaya masa wannan cewa su mala'ikun Allah ne ga abin da suka zo yi to shine yujadi Allah ya ce yujadilu na ayat da na karanto muku ta cikin suratul ankabut suke cewa qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya mun zo ne dan mahalakar da ma'abuta wannan alqarya ta sadu sune mutanen annabi lut sai annabi ibrahim ya tana akwai dan uwansa dan an ce shi annabi lutu dan gidan yayar kowan annabi ibrahim ne ma'ana ɗa ne shi a wajen annabi ibrahim alayhi salam sai ce inna fiha luta a cikin garin da za ku je ku halakar da su akwai annabi lutu alayhi salam sai Allah madaukakin sarki ya qalu nahnu a'lamu biman fiha mun fi kasana wanda suke ciki ya Ibrahim alayhi salam sai Allah ya ce lanajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atahu kanat min al-ghabirin Allah ya ce mun dauki nauyi za mu tsamar da shi da shi da duk abin da ake nufi da iyalansa duk wanda suka yi imani da shi ba wai mutanen gidansa ba fa duk wanda suka yi imani da shi za mu tsamar da su sai Allah ya istisna'i sai ya ce illa mar'atahu sai dai wannan matar tasa ita za ta kasance daga cikin wanda za su halaka to lokacin da mala'ikun suka gama da annabi Ibrahim sai suka tafi wajen annabi Lut alaihi salam to ana ganin su a cikin gari shikenan eh sai labari ya rinka yaduwa ga wasu kyawawan samari sun zo sun zo wajen wa annabi Lut alaihi salam shi ma annabi Lut suka zo wajen san bai san su waye ba abin da ya dauka kawai baki ne so da haka ya rinka musu magiya haula'i inna haula'i dhaifi fala tafdahun waɗannan baki na ne kada ku kunyata ni kada ku tozarta ni ya rinƙa musu magiya ba abin da ya safe su su sai sun yi rashin mutunci sai sun yi abin da ba daidai ba sadaka lokacin da suka ga annabi lutu hankalinsa ya tashi suka ce masa ya lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilayka kai ma kwantar da hankalinka ya lutu ba mutane bane mala'ikun Allah ne ba za su kai zuwa gare ka ba rabu da su su je su abin da za su yi saboda haka sai aka bashi ka'ida cewa ka ɗauki iyalinka fa asri bi ahlika bi qiti'in min al-layl wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'maruna ka ɗauki iyalinka duk wanda suka yi imani ka yi kuwa kana son ganin kowa da daddare ku bar garin gaba daya wa la yaltafit minkum ahadun kada wanda ya waiwaye ku sai ku ban garin waiwaye ma kada ku yi sai kun fita daga garin saboda haka da daddare annabi lutu alaihi salam ya ɗauki iyalinsa duka suka bar garin duka sai wannan mata ta ibin su saboda Allah ya kaddara tana cikin wanda za a me za a halakar tana ciki su kuma suna ta manna jira suke kawai safiya ta su je su afkawa bakin sa abinda suke jira kenan kawai to tunda annabi lutsu ya fita da masu imani sai me ya rage sai halakarwa safiya na yi asuba na yi shikenan da asuba aka halakar da su da asuba aka halakar da su fa akhadhatumus sayhatu mushrikina fa akhadhatumus sayhatu mushrikina Allah ya ce sai tsawa ta kama su mushrikina lokacin da rana ta yi mai ta fito ta yi haske so daga a lokacin aka halakar da su gaba daya shi sa ku kalla da kyau in uwa zaka ga da wahala ka samu ta al'umma da Allah subhanahu wataala ya tattara musu nau'in azaba kala kala kamar mutanen annabi lutu alaihi salam da wahala ka samu da wahala na farko Allah maɗaukakin sarki ce fa akhadhatumus sayhatu tsawa akai musu tsawa ta rikita su suka ɗimauce suka rinka haɗuwa suka rinka buguwa da juna suna cikin wannan kuma fa ja'alna 'aliyaha safilaha kun ga nabi kenan ko bayan tsawa kuma sai aka ɗauki garin sama aka yi sama da shi mala'ika kuma sai juya shi sai aka sako shi ba bi ba kenan wa amtarna alaihim hijaratan sannan sai aka yi musu ruwan duwatsu ba duwatsu irin wanda muka saba gani ba na wutar jahannama kun ga azaba kusan nawa aka tattara musu ga tsawa ga daga gari ga duwatsun wutar jahannama duk su su kadai duka haka Allah madaukakin sarki musu mutanen annabi lutsu alaihi salam za ku ga su ne Allah madaukakin sarki kira su qaumun musrifuna qaumun aduna qaumun tajahaluna duk su ne suratul a'rafi suratul namli da suratul shu'ara'i bal antum qaumun musrifuna suratul arafi bal antum qaumun tajhaluna suratul namli bal antum qaumun aduna suratul shu'ara me me musrifuna mabarnata Allah ya kira su da mabarnata saboda haka duk dalluwa da mabarnaci ne Allah ya kira su da aduna yan ta'adda masu wuce gona da iyaka duk dalluwa da dan ta'adda ne mai wuce gona da iyaka ne haka Allah ya kira su da tajhaluna jahilai daƙiƙai da ban san abin da suke ba so da duk ɗan luwaɗi jahili ne daƙiƙi ne sannan Allah maɗaukakin sarki ya kira su a cikin sautul anbiya kuma da mutanen banza su ne qauma innahum kanu qauma sau'in fasikina kuma na biyar kenan kuma fasikai Allah ce innahum kanu qauma sau'in sun kasance mutanen banza ne ba mutanen kirki bane shine qauma sau'in sannan kuma sai Allah ya ce fasikina kuma fasikai ne fasikai ne to wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da wannan al'umma ta Annabi Lut alaihi salam har yanzu garin sa yana nan har gobe in ka je Jordan yana nan sai dai ka je ka tsaya daga nesa dan ba a zuwa ba a zuwa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tafi sun yi tafiya shi da sabai suka ja da zango a sabai suka ja da zango a wajen an fara giggirka abinci ana abin nan annabi ya zo ya ce a nan wajen ya ce a kifar da abinci da aka ki kifar da shi sai ku tashi ku tafi a tashi a wuce a tashi a wuce a garin mutanen da Allah ya halakar da su ba za a zauna ba aka wuce har an ɗaɗɗora abinci da tukunya annabi ya ce a zubar aka ci kifar duk abin da aka dafa a wannan wajen ba a ci ba annabi ya ce ku sauri ku wuce sauri ku wuce to duk lokacin da mutum ya je wucewa ta irin wannan guraren ko Allah ya kai ka a matsayin ka je yawon buɗe ido ko ka je karatu ko wani abin ya kai ka ana kallon irin waɗannan ne da qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl ku yi tafiya a ban kasa don ku ga ya aƙibar ƙarshen waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala ya kasance wannan irin ƙarshe suka yi mai kyau ne ko mara kyau kalli irin aikin da suka yi mai kyau ne yi kokari kai koyi da shi mara kyau ne kokari ka guje shi yan uwa za ku ga malamai suka ce saboda tasirin abin da waɗannan mutane suka yi na luwatsi ku kalla sunan annabinsa annabi lutu alaihi salam amma tasirin aikinsa sai da ya tasiri a tasu a sunan annabinsu haka ne ko ba ka bane yanzu mutane mutane nawa ka sani masu suna lutu da Allah ne mutane nawa ka sani wannan wannan sunan sa lutu ba sunan annabi bane wa lutan sunan annabi ne marsali daga cikin manzannin Allah nawa ka sani Ibrahim nawa ka sani Musa nawa ka sani Isa nawa ka sani Yaqub nawa ka sani Yusuf amma nawa ka sani lutu dukkanin su waɗannan annaba mutanen su ba su kafirci ba da sun yi kafirci amma kallon mummunan tasirin aikinsu wani malami daga cikin malamai ke cewa hatta sunan annabi daga cikin annabawan Allah sai da mummunan aikinsa ya shafe shi ku kalla ɗaya daga cikin mafi ƙazamin aiki kenan da ɗan adam zai aikata a doron ƙasa mafi ƙazantar aiki kenan namiji ya nemi namiji Allah maɗaukai sarki ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wanda abin takaici abin mamaki yanzu da yawa daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna zakewa irin wannan mummunan aikin wasu mai da shi ado wasu suna tallata shi babu jin kunya ƙarƙarar suke tallata shi babu jin kunya musamman yadda waɗannan kafafen sada zumunci suka yawa akwai wanda zaka ga wallahi ƙarara suke tallata neman maza ƙarara kai dan uwan da yake ban labari yake cewa wani ya masa magana a facebook ta ta masinja kawai ya masa magana suka gaisa ya ce wallahi suna gaisawa kawai sai ga turo masa al'auran namiji yana tallata masa abin da yake idan dan hannu ne shi ma ya shigo kenan to haka suna nan da group group a cikin whatsapp da me da me da sauran suna ta tallata abubuwansu saboda kasashen duniya sun daure musu gindi sun daure musu gindi wallahi group ne da su nasu suna da daurin gindi idan ka taba ɗaya daga cikin su to za su kashe ko nawa ne dan su shiga masa fada suna nan akwai manya manyan mutane da sauransu duk suna cikin su Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan bokaye yan uwana na'am iya su isu ba kaji ba a Najeriya akwai inda suka taru a hotel za su yi bikin su aka ji aka hana su suna nan suna nan to Allah maɗaukin sarki ya kiyaye zuriyar mu bokaye suna ɗaya daga cikin wanda suke takarwa wajen su taimaka wajen wannan abin ya yaɗu idan suna gaya wasu daga cikin masu neman mulki ko masu neman sarauta cewa sai ya ji ya kwanta da namiji sannan zai samu abin da suke so wallahi yan uwa shi shaidani daman kullum abin da yake buri a saba wa Allah a kafircewa Allah shi kuma ya yarda duk abin da zai yi duk abin da zai yi ya samu wannan mulkin ko ya samu wannan mukamin zai yi sau da ka za a ce masa je nemi namiji sai sai sa a nemo masa sai sa a nemo masa akwai wuraren da idan aiki kake nema wallahi sai namiji ya kwanta da kai zaka samu aiki kowace irin ofa ce a kasar nan federal ofa zaka same ta amma sai wani sai wani mara mutunci kato ya danne ka tukunna sannan zaka samu ofa to me amfani wannan ofar dan Allah habbal kwarai duk akwai duk inda baka tsammani sun shiga kawai abu ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ƙazanta ƙazanta wanda a cikin dabbobi ma da wahala ka samu dabbobin da suke irin wannan cikin dabbobi da wahala amma a matsayin mutum Allah maɗaukakin sarki ya halitta maka mace dan kai wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum me azwajan dan kai Allah ya halitta dan ka biya sadaki ka aura ka ji daɗi da ita mutum ya rasa abin da zai sai namiji dan uwa Allah maɗaukakin sarki ya kyauta a takaice wannan shine tarihin annabi lutu alaihi salam da mutanensa a takaicen takaicewa karkashin wasu ayoyi na alkur'ani da muka kawo malice ma hiya min zalimi hadhihi al-ummati idza fa'alu fi'lahum ay yahilla bihim ma halla biha bi ulaika min al-azab yace ai ma hiya min zalimi hadhihi al-ummati bata kasance game da azzalima wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba idza fa'alu fi'lahum idan suka aikata aiki irin nasu ay yahilla bihim ma halla bi haula bi ulaika min al'azabi irin abin da ya samu waɗancan mutanen annabi Lutu su ma yazo same su na azaba bai nisa da gare su ba kamar yadda muka faɗa ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم malai ce shi yasa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace akhwafu ma akhafu alaikum mafi girma mafi tsoron abin da nake ji muku tsoron sa amala qaumi lutin shine aiki irin na mutanen annabi lut inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ingantacce ne imamu ahmad ya fitar da shi imamu tirmizi ya fitar da shi shi ma ibnu maja ya fitar da shi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يا إنجن تاشا أتكين صحيح ابن ماجة هكذا يا إنجن تاشا أتكين صحيح الجامع حديثني إنجن تتي مالتي ولعن man fa'ala fi'lahum salatan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi tsinuwa ga wanda ya aikata aiki irin aikin sa har sau wanda ya aikata aiki irin aikin mutanen annabi lutu la'anallahu man amila amala qaumi lutin Allah ya la'anci wanda ya aikata irin aiki na mutanen annabi lutu la'anallahu man amila amala qaumi lutin sau uku Allah ya la'anci wanda ya aikata aiki irin na mutanen annabi lutu wannan hadisi shi ma imamu ahmad ya fitar da shi hadisi ne da yake a sheik muhammad nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihul jami wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace mawajadtumuhu duk wanda kuka same shi ya amal amala qaumi lutin yana aikata aiki irin aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila ku kashe me yin wal maf'ula bihi da wanda ake yi da shi ɗan uwa fahimta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wannan hadisi ɗan uwa shi ma ingantacce ne imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa al-imam abu dawud shi ma ya fitar da shi haka nan al-imam tirmizi ibn maja duk sun fitar da hadisin malam albani ya ce hadisi ne da yake ya inganta ya inganta shi ya inganta shi a cikin sahihul jami idan aka samu wanda suke aikata wannan aiki aka tabbatar da shaida ingantacciya sun aikata to shi wannan ba ruwan mai aure da mara aure an gane ko mai aure ko mara aure idan an samu abinda annabi ya ce faqtulul fa'ila wanda yake aikin ku kashe shi al-maf'ula bihi ba fa na larabci ba al-maf'ula bihi wanda ake aikatawar da shi shi ma a kashe shi duk hada su za a yi a kashe su sai dai idan an samu ƙabiyar da zai kasance kamar shi wanda ake aikatawa da shi faɗe ake masa fin ƙarfinsa aka yi danne shi aka yi ta ƙarfin tsiya to wannan ba za a kashe shi ba ina fata an fahimta yawwa yana cikin wanda aka tilasta wanda Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah yana yafe musu abu wannan baya ciki amma duk wanda shi ya yarda da wanda yayi din duk tattara su ake a kashe su tattara su ake a kashe su wanda abin da yake faruwa kenan sai a samu wani babba babban kwabo babban banza babban hofi sai ya samu wani yaro sai je koya masa shi ma yaron kuma sai ya shiga cikin layi sai je rinka koya yaron mutane sai je rinka koya yaron mutane kwanakin baya mun je police station na Hoki Center DPO yake ba mu labari cewa wani aka kama wani dattijo ne ya kai shekara 60 yana bata yaran mutane a unguwa wallahi DPO yake gaya mana yana bata yara a unguwa idan yara suka koya su ma sai su je sai su rinka abin nan sai su rinka koyawa yara wanda bala'i yafi wannan dan Allah wanda bala'i yafi wannan Allah ya kiyaye mu qala ibn abbas radiyallahu anhu babban sahabi habrul umma abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa yunzaru a'la bina za a duba a ga ginin da ya fi kowanne gini tsayi a gari e kamar yanzu a kano a ga wanne gini ne fi kowanne tsayi sai a kalla a gani sai a tafi da shi can sai a tafi da su can fayul minhu sai a hankaɗo su a turo su daga wannan ginin sun mai tuba'o bil hijarata abdullahi ɗan abbas sai sai a biyo su da manyan manyan duwatsu yadda Allah ya wa mutanen can to su ma'a musu haka su ma'a musu haka kama fu'ila bi qaumi lutin kamar yadda aka aikata wa mutanen annabi lutin haka abdullahi dan abbas ya faɗa nassi na hadisi abin da yace shine duk wanda ya kashe shi kawai shi abdullahi dan abbas yayi ijtihadi ne duba da yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen annabi lutin to sai ce a kwafi yadda Allah ya halakar da waɗancan su ma a halaka su ta wannan ɓangaren shi ne sai a samu ba an ce faja alna aliyaha ba an ɗaga garin mai can sama ko to shi ma sai a hawa da shi can sama idan aka hawa da shi can sama sannan sai a jefo shi idan aka jefo shi ba amtsarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud sai a biyo shi da me da duwatsu ai masar rubdugun duwatsu ya mutu gaba ɗaya idan aka yi masa haka ya yi idan ma bindiga aka sa aka harbe shi ya yi idan takobi aka sa aka fille kansa di ya yi babban dai abin da ake so shine a raba ruhinsa da gangan jikin shi domin najasa ne kazanta ne zamansa a cikin mutane bala'i wallahi zamansa a cikin mutane masifa ne bala'i bala'i ne wa ajma'al muslimuna mala yace kuma dukkanin musulmi sun haɗu anna talawwada min al-kaba'ir cewa wannan muguwar ta'ada ta neman maza yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifi allati harrama Allah ta'ala wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul shu'ara atta'atuna dhukrana min al'alamina annabi lutsu alaihi salam ya ce da mutanansa atta'atuna dhukrana yanzu ka rinka zakkewa mazaje min alalamina daga cikin halittun Allah madaukakin sarki duk matan da Allah madaukakin sarki ya halitta amma mazaje za ku rinka zakkewa wa tadharuna kuna barin ma khalaqa lakum rabbukum abinda Allah madaukakin sarki ya halitta muku min azwajikum daga matayenku bal antum qaumun aduna bar dai ku mutane ne yan ta'adda masu wuce gona da iyaka ai mujawizuna min alhalal ila alharam mutane ne masu ƙetare halal su tafi zuwa ga haram ƙirƙi ga abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu sai su ƙetare su tafi zuwa ga haram ƙarƙashin wannan yan uwa zaka zaka gane cewa duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ya sai kada kai abu kaza idan ka kalla da kyau sai kaga akwai wani alternative nasa wanda shi kuma halak ne haka ne ko ba haka bane ka duba ka gani da makamancin su zai iya tsayawa a madadin su shi kuma halak ne yanzu Allah ya ce kada a sha giya da Allah babu abubuwan sha masu daɗi ba fruit kala-kala juice kala-kala masu zaƙi akwai akwai amma sai mutum zai ya rinka shan giya yana sha yana rafa ido yana sa yana yana rafa ido me me yake ji a ciki da Allah madaukakin sarki ce kada ai zina bai halatta aure ba ya halatta aure duk wani abin da ka sani in dai Allah madaukakin sarki ya ce kada ai abu kaza to za ka ga sai ya kawo wani abu a madadinsa wanda yake kuma ya fi wancan ɗin to amma ka duba da kyau ka ga zuciya wanne ta fi kaiwa zuwa gare shi na haramun ɗin saboda shaiɗan ne zuciya ta fi son wancan ɗin mara kyan wani za ka ga ɓarnatar da kuɗi ne a ciki da ɓarnatar da lafiya yanzu bari in baku misali yanzu kalli kalli shan sigari taba sigari dan Allah wani irin daɗi ake sha a shan sigari dan Allah idan mutum ya zuƙi hayaƙi sai ya buso da shi shikenan fa ya ƙara zuƙa dan al wato wato hankali ma kawai al'aqlu salim nagartaccen hankali zai kalla menene abin da yake ji haka ne me wani test ne da shi sai mutum ya je ya sa kuɗi masu yawa sai ya sai kwali ɗaya sai ya shanye sai ƙara sai haba da Allah to ka gani ka gani saboda Allah wannan kuɗin inda zuwa yi ko tsami gaya sha zai sanya ɗan wani abu wani da gaske kawai sai wani fulawa ya ci alal akalla ina gaya muku abubuwan da za abubuwan yara ne amma dai in ka ci in ka ci akwai akwai laifi ba wani laifi da kai ga su awara ga wanda awara amma saboda Allah menene menene a cikin taba su gadi to amma ka duba wanda ke wanda suke shan taba su gadi sai mutum ayi ayi da shi ayi ayi da shi ya dena ya kasa ka duba wani bala'i su kansu kasashen da suka yi ta suka kirkiro ta in dai za su yi tallanta suka sharɗanta cewa duk wanda zai tallanta sai ya ce me sai ya ce me akwai akwai cutarwa a cikinta the federal ministry of, of, of health ta ce kaza da kaza da kaza wawan za tobacco is dangerous ba haka bane sun yi wonin akan lallai shan taba sigara akwai mai danja ne a rayuwa danja ne a rayuwa suka yi ta sa kuma abubuwa kala kala suka ce inda yake public waje ne ba ka je ka sha sigara ba haka suka yi ta sa abubuwa wanda ya sana mutane sha amma muka duba fa yadda muke abubuwa muka karba ko muka zo muka fi su zakewa wani lokacin ma sai kana wajen mutane sai ga wani kawai bulbuli na bulbulo muku haƙin ta ba su gadi ana shan ziga ana sharwa wani zai ɗauka na ji wani likita yana bayani yake cewa wallahi galibi wanda suke zama a kusa da masu shan taba taba ta fi cutar da su sama da mai shan taba to me amfanin wannan abin saboda Allah kana ganin wannan ka san menene shedan ne kawai alal kalla da shi abin zaka yi kadan abin da ka dan ji dadi haka ya ko ya kasance ka dan samu test abin nan ɗinka a harshen ka ko ka dan samu wasu canji haka aljihunka ko ka dan ka dan samu wani nishadi haka amma me nishadi a cikin wannan abu Allah ya kyauta Allah ya kiyaye malaka wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra mukhbiran annabi annabihi lutun alayhi salam Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a wata ayar ta daban yana mai ba da labari game da annabinsa lut alayhi salam yace wa lutan ka ambaci annabi lutu atainahu hukman wa ilman shi ma mun bashi hukman hukunci shine annabta wa ilman kuma sannan mun bashi ilimi Allah ya ce wa najjaynahu mun tseratar da shi mun tsamar da shi min alƙaryatin lati daga alƙaryar da ta kasance kanat ta'malul khaba'if tana aikata munanan ayyuka tana aikata miyagun ayyuka Allah ce innahum wannan mutanen alƙarya sun kasance kanu qauma sau'in fasiqina mutane ne mutanen banza kuma fasikai wa kana ismu qaryatihim sadum mala yace sunan alƙaryar su ita ce sadum kamar yadda ne bayani a baya wa kana ahluha mutanenta sun kasance ya'maluna al-khaba'ith suna aikata duk wani mummunan abu duk wani amara kyau suna aikata shi allati zakaraha Allah subhanahu wanda Allah madaukakin sarki ya ambata fi kitabihi a cikin littafin sa mai tsarki kanu ya atuna dhukrana sun kasance suna suna zakiwa mazaje min al-alamin daga cikin halittu fi adbarihim tabayansu wa yatabarakuna fi andiyatihim attabaruk shine suna yin hutu suna yin tusa suna ɗaya daga cikin abin da malaman tafsiri suke ambatawa sai a cikin majalisa sai wannan ya tusa sai ya sa dariya sai wancan ya tusa suna ɗaya daga cikin abubuwan rashin mutuncin da suke yi eh suna zaune kawai sai wannan ya hutu sai ya sa dariya sai wannan ma ya tashi ya haka shine wai tabarakuna fi andiyatihim a guraren zaman su al andiya shine jam'i ne na nadi nadi nadi kamar club kenan inda ake zo a tattara a zauna a yi wani abin haka to suna zama a nan su irin waɗancan abubuwa ma a shiya'in ukura mala ce tare da wasu al'amura na daban kanu ya amalu na hamin al-munkarat da suka kasance suna aikata su daga cikin munanan ayyukan da Allah madaukakin sarki baya so wa rawa ibn abbas wa rawi an ibn abbas an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah kara masa yarda annahu qala abdullahi dan abbas yace ashru khisalin wasu al'amura guda goma min a amali qaumi lutin suna ɗaya daga cikin ayyuka na mutanen annabi lutu Allah ya raba mu da su dan uwa wannan asar da zamu karanta akwai inda yazo marfu'i daga shi Abdullahi dan Mas'ud din an an Anas bin Malik ma'ana magana ce ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda sai dai duk ruwayoyin da suka zo da irin wannan ruwaya to duk ba su inganta ba eh hadisai ne hadisin mawdu'i ne ma yana ɗaya daga cikin hadisin ƙarya to sai dai za mu karanta su saboda ɗaiɗaikun abubuwan da suke ciki wasu za ku ga haramun ɗin ne da gaske wasu hadisan sun goyi bayan sa wanda suke ingatattu ne ga abubuwan guda goma na farko ya ce tasfifu sha'ari shine gyaran gashi irin gyaran gashi da za a dandabe shi da mai aime sahu sahu shine tasfif an gane gyaran gashi to kaga wannan babu laifi in kai saboda ba hadisin da ba hadisin da hana shi wannan ruwaya ce ta zo kuma ruwa bata inganta ba eh irin abin da yan gayu suke a sa mai a dandabe shi a mai gado gado din nan an gane kaga yan gayu suna yi ko to kaga aka ce mutanen annabi ludu ne suke kaga da matsala kenan yawa to saboda haka babu laifi in kai kayan ka dan uwa eh gayu ne a ci gaba da gayu wahallul wahallul azrar da kuma balle maballe riga idan za ga shi ma gayu suna yi mutum sai balle balle riga sai fito da kirjinsa ana tafiya haka shi gayin da to shi ma wannan yadda ya zo a cikin hadisin aiki mutanen annabi lutsu ne to amma wannan bai inganta ba sai dai idan zai haifar da fitar da mai tsiraici haramun ne eh mu dama addini duk abin da zai haifar da fitar da tsiraicin ka haramun ne amma idan kawai ka dan bude ne inda tsiraicin ka ba zai fito ba wannan babu laifi saboda rassan bai inganta ba wa ramyul bundik da kuma harbi da bindiga amma ba bindiga irin wannan ba abinda suke ta bindiga a can kamar yadda ya zo a cikin wata wayar shine al-jalahiq jalahiq shine kamar tabo ne haka in suka in suka tura shi sai su bashi ya bushe sai sai ya tauri sai su rinka jifa da shi jifan juna suke da shi wannan ya jefa wannan wannan ya jefa wannan to shi ma aka ce babu kyau wal hafu bil hasa da kuma jifa da tsakuwa shi wannan hadisi ingantacce a cikin sai muslim ya hana shi ka sa tsakuwa anan ɗinka haka shine alhazfu bil hasa mutum ya sa tsakuwa anan farcin sa mutum ya dinka jefa ta haka annabi ce shi wannan jifan da mutum zai yi ba za ta raba masa tsuntsu ba ba kuma ta kashe masa dabba ba sai dai tsiyaye idan wani ba haka bane in aka samu tsautsayi ka samu idan wani fa za a samu to shi wannan haramun ne ba daidai bane dan hadisi ingantacce ya tabbatar da shi ba wannan nassin ba shine alhazfu bil hasa jifa da tsakuwa ya yi daidai kuma da abin da yara suke su samu danko su rinka harbin abin da shi shi ma ba daidai ba ne ka irin wannan shine sai kaga an samu an fasa wani kai ko abin da ya kama da haka abu na gaba shine walla'ibu bil hammami tayyara da wasa da suke da tattabara alhamama hammama ita ce abin alhamama alhamamatu ita ce tattabara to suna wasa da ita mai tashi yadda suke shine ne suna kama competition ne na tattabaru sai in saki tattabara ta kai maka saki taka a ga ta wace ce za ta wuce ta wani wani lokaci sai su amfani da wannan wajen hawa kan gidajen mutane da leƙa musu gidaje don za ta je wani lokaci ta sauka a wani wajen da za a buƙaci a sauko da ita ko kuma mai da tattabarar ta kasance ita ce garb wanda za a sa ta a matsayin wani target a rinka jifanta wancan ya koma gefe wancan ya koma gefe ta rinka jifanta to shi ma wannan haramun haramun ne ba daidai bane wasafir bil asabi da fito da dan yatsa asafir shine fito irin fitan nan da zaka ana haka ko ayi fito da dan yatsa to shi ma wannan ba daidai bane wa farqa'atul ak'ab da kuma ƙara hada gabbai su ƙara kamar akwai yawwa farqatul asabi mutun ya yakan nan kaga wannan ai babu kuma in kai ko to kaga da hadisin da ya inganta da babu kyau amma babu abu ne zaka iya yi ko kaga wani in ya haka sai ka kakkakas kakkas irin waɗannan su ne farqatul aqab al aqab shine al mifsal gabbai tsakanin gaba da gaba an gane to irin ka su ringa karan nan haka to shi ma nassin yace yana ɗaya daga cikin aikin mutanen annabi lutsi idan ya inganta amma kun ga bai inganta ba saboda haka babu lifi wa isbalul izari abu na gaba daga cikin aikin da aka rawaito suna yi shine sakin kwarjalle sakin wando irin abin da na gayu suna yi mutum sai ya dan sassauto da wandonsa as down eh as down ga gayu kenan ko su kuma manyan mutane wanda suke sa alkabba sai a rinka janta wani ma ga alkabba sa kuma su dan daga ta haka shi wannan haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi annabi ya ce daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba ba zai tsarkake su ba azaba mai raɗi ta tabbata a gare su akwai almisbul izara wanda yake jan tufafinsa wanda tufafinsa yake taba ƙasa ko wanda ka safa in yana taba ƙasa kana jansa ka shiga ciki kai ma an fahimta addinin musulunci ya hana wallahi addinin musulunci ya hana ya saboda haka in ka sa kaya yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sa tufafin sa shine wani lokaci yakan sa shi nisfu saq aka ce nisfu saq shine rabin kori in ka sa wannan ai zaka sha abin da alayin ku eh wani lokaci annabi sai dan sassauto da shi kadan wani lokaci ya kadan amma dai baya wuce idan sawunsa an gane ba wai duka tufafin sa tufafin annabi gaba ɗaya na da wani anisfin sa bane a'a nasoshi sun tabbata wani lokaci yakan dan sassoto da shi kaɗan amma dai yawwa baya wuce irin sawunsa dan uwan fahimta inda kake wanki inda kake wankewa idan ka zo wanke kafaka alwala wannan dan kashin guda biyu na gabas da yamma na kafaka to tufafin annabi baya wuce nan annabi ya ce duk wanda ya sa tufafi ko riga ko wanda ya wuce nan sai an kona wajen da wuta na tashin alkiyama wannan shine yadda al'amarin yake وحل آه الأقبية كل ما يلبس شيني دك أبن دا أكي ساوا wasu kuma suka ce abin da ake nufi da al'aqbiya shine tufafin da ake dorawa a sama irin tufafin da ake sawa a sama kusan wannan irin wancan ne balle maballe riga kusan sun yi kama da shi wa idman shurbil khamri da kuma dawwama wajen shan giya aka ce al idman shine addiction mutum ya zama addicted to shan giya ko shan kayan maye idan mutum bai sha sholusho ba ko bai sha benelin ba baya jin daɗi ko bai sha giya baya jin daɗi to shi ma wannan yana ciki shi wannan shi ma kun ga haramun ne ko yawa ko babu wannan nasin dama haramun ne ba daidai bane wa ityanu dhukur da kuma zakkewa mazaje wanda shi muke bayani a kansa wa satazidu alaiha hadhihi ummatu sai nasin yace wannan al'umma kuma za ta ƙara za ta ƙara akan waɗannan abubuwa guda goma da muka lissafa za ta yi nata na daban wanda wancan goma baya ciki shine mai musa haƙatun nisa an nisa musa haƙa shine lesbianism Allah ya kiyaye mu kai Allah ya sa mu cika da imani shi ma kun ga wannan ai haramun ne ko haramun ne wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suna kawo cewa mutanen annabi lutsu alaihi salam mazajensu suna neman maza matayensu suna neman mata haka wasu malaman tafsiri suke faɗa amma wannan ba nassi bane eh ba nassi bane amma dai musahaqa shi ma haramun ne haramun ne haramun ne وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم eh neman mace ta nemi mace shi wannan kai tsaye ba za a kashe ta saboda babu nassi musamman abu in ya shafi rai fitar da rai to ba a zartar da shi da ijtihadi sai an samu nassi qati'i sarihi sannan ake zartar da shi saboda idan da an samu abin ne a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya hukunci da shi kenan ko to amma ba a samu ba eh ba a samu kuma abin ya zama bala'i da masifa yanzu gashi nan sai dai Allah ya kiyaye وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا زودك أنم تيراد أمتي سأرة تبتا أقريش يتي sihaqun nisa bainahunna zinan mace ta nemi mace tsakaninsu wannan daidai yake da zina sai da wannan hadisi shi ma bai inganta ba da'ifun jiddan ne imam at-tabarani fitar da shi a cikin mu'jam nasa al-kabir haka ne imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'ab al-iman hadisin da bai inganta ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo na hadisin daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi wa yumsuna fi sakhatillahi ta'ala wasu nau'in mutane guda hudu suna wayan gari a cikin fushin Allah su kuma yammata a cikin fushin Allah Allah ya mana tsari da su kila manhum ya rasulullah sai aka ce su waye waɗannan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace al mutashabbihuna min ar-rijali bin nisa' masu kamanceceniya da maza a cikin mataye kasan akwai masu kamanceceniya da mata a cikin mazaje ko kaga da wasu sai a ce masa dan daudu akwai kuma masu kamanceceniya da maza a cikin mataye haka ne su kuma ya sunansu eh mata maza ba mata maza bane na'am to da wasu dai ba shi da suna tsakani da Allah wannan duka maka maguki na'am dan hansun matafa ai dan hansun dan hansun ai namiji ne ko shine dan daudu yawwa yawa to kun ga addinin musulunci shi ma yayi a yayi jan kunne sosai game da waɗannan mutane yan daudu eh ina ji lokacin khalifa lokacin khalifanci sayyidina Umar ne yasa aka ran kore su daga garin Madina ce duk dan daudin da yake Madina aka kore shi aka fitar da shi zaman sa a cikin mutane ba shi da amfani shi ma kwata kwata kwata kwata Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka eh hadisi ya tabbata Allah ya tsine wa namijin da yake kamanceceniya da maza a cikin mataye ya tsine wa macen da take kamanceceniya da maza a cikin mataye dukkanin su Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka to duk mutumin da tsinuwar Allah take akan sa dan Allah ina zai sa kansa to suna ciki to na farko macen da take kokarin kamanceceniya da maza dole sai ta da maza ƴan uwa idan aka ce macen da take kamanceceniya da maza ba ko sai wacce take shiga irin ta maza ba a'a ta ce lalle sai ta zama maza ko da sai ta zama namiji ko da ɗabi'a ne duk abin da namiji yake sai ta shiga ciki an yi da ita wannan ya shiga ciki ba saboda Allah madaukakin sarki ya ware aikin maza ya ware aikin mata ki sai ke sai kin yi naki kuma kin yi na maza eh wani wani wani nasi da, da, da ake kawa wani nasi fasidi what man can do eh saboda kaga wani kafirci sai a ce wai beta wa ibn beta ma da Allah haka ne ƙarya ne wallahi ba daidai bane ba daidai bane su waɗanda suke kirkiro da falsafar da nazariyar ku je ku ga a garin su har yanzu a kasashen kasashen sa yanzu yanzu ka kalli manya manya kasashen turai guda goma ka ɗauka guda goma kawai a cikinsu wacce ƙasa ce daga ciki mace take shugabanci ka kawo da yawa ka kawo ɗaya ko biyu ba haka ba ne to me yasa dubba ba mata yi ba mu suke so su turo abubuwa ko kuma sai makarɓa mu bi su sai sai ga mace daga cikin musulma musulma fa amma tana ƙoƙarin ta je an wanke mata ƙwaƙwalwa an lalata mata tunani tana bayani cewa to ai ana zaluntar maza kamata ya maza su rinka sakin matansu su rinka neman na kansu su rinka kaza wasu maganganu haka na rashin kan gado kana kallo musulma ce da sunan musulmi amma kasa an gama wanke mata kwakwalwa an gama wanke mata saboda haka duk wani mutum da take ganin cewa za ta abubuwa irin na maza ita ma ta shiga ciki eh ba wasu wacce take shiga irin namiji ba ba ita kadai bace na biyu wal mutashabbihatu minan nisa'i bir rijali sune dai waɗancan ko yawwa wallazi ya atil bahima sai wanda yake zakkewa dabba to kun ji wani sabon abu kuma kai la hawla la quwwata illa billah wanda shi dabba yake zakkewa to shi mutumin da ya zakkewa dabba yan uwa shi mai hukuncin sa wanda ya zakkewa dabba to wanda ya zakkewa dabba yan uwa malamai sun yi sabani akan me ya kamata ya masa saboda hadisin da ya zo yake bayani akan wanda aka kama ya zakewa dabba a kashe shi a kashe dabbar bai inganta ba akwai hadisin amma bai inganta ba akwai hadisin imam ahmad da yake cewa mal'unin man waqa ala bahimatin tsinanne ne wanda duk yake afkawa dabba imam ahmad ya fitar da shi a sheikh nasuddin albani ya inganta wannan hadisi to amma hadisin da yake cewa a kashe shi a kashe dabbar hadisin bai inganta ba to shi sa malamai suke saɓani me za a yi masa wasu daga cikin malaman suka ce kai tsaye hukuncin mazinaci za a yi masa idan saurayi ne bai taɓa aure ba a masa bulala ɗari a ɗaure shi shekara guda idan ya taɓa ɗaure a kashe shi a jefe shi wasu malaman suka ce a'a ai hukuncin da za a yi masa hukuncin wanda ya luwatsi ne ina fata an gane wanda ya luwatsi me yake masa kai tsaye kashe shi za a yi saboda kashe ma kashe shi za a yi wasu kuma suka ce a ba za a kashe shi ba tunda babu nasi sarihi a kansa amma me zai masa suka ce alƙali zai masa ta'aziri me ta'aziri aladabtar da shi shi kuma ta'aziri ɗan uwa ku fahimta a wajen alƙali kofarsa a buɗe take akwai lokacin da za ta yi alƙali ya ce aje a kashe wannan ta'aziri ne kuma aje a kashe shi ina fata an gane shari'a ta ba alƙali wannan dama saboda ka ta'aziri ne alƙali shi zai ce ga abin da za a yi masa amma dai duk wanda aka kama ya zakewa zabba a lallai bai kamata a raba da shi ba dan shi ma ya zama dabba kenan shi sa wasu malaman suka ce kai tsaye a kashe dabbar to amma kamar mazhabin malikiya da shafi'iya da wasu daga cikin malami suna gani ba za a kashe ta ba dabba ita mai tai babu abin da teku suka ce saboda ka babu ruwan dabba sai a sake ta idan ma mutum ya ga zai iya yanka kayan sai ci zai yanka ya ci an fahimta wasu malaman suka ce a'a ai gwanda a kashe dabbar cakuduwar a ruwansa da ruwanta wannan wata matsala ce a cikin al'umma saboda gwanda a kashe ta so da abu ne dai wannan na sabani gaskiya babu wannan nassi sarihi a kansa illa iyakaci duk inda ake hukunci a alƙalan wajen za su duba da wacce maza ba suke amfani su yi amfani da abin da maza su- maza ba su ta faɗa eh saboda haka wannan shine abin da yafi wallazi ya'ti wa- wallati ya'ti zakara da kuma wanda yake zakkewa namiji ya'ani alwat wanda yake alwat kenan wannan hadisi shi ma yan uwa bai inganta ba munkar ne ah, al-imam al-bihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman kuma ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu dora akan hadisi na gaba abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana Allah ya shiryar da mu Allah ya dora mu akan hanya madaidaiciya waɗannan abubuwa na rashin mutuntaka da rashin tsarki Allah madaukakin sarki ya nesanta mu da shi Allah ya nesanta zuriyarmu da su gaba ɗaya ya nesanta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gare su dan masu yi Allah madaukakin sarki ya shiryar da su nuna musu abin da suke yi kazanta ne ba daidai bane Allah ya dawo da su hanya madaidaiciya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah